الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا عشرين ترى قوتا المحرم وتن ديا هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة هذا هكرا دبو ديا دا دريه دا أربعين دا أكو وان دي زو دي دي دا bakwai ga watan tara a girgonin kalanda 2021 wannan shine kasadinmu na 49 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu a idan jama'ar musulmi su manta ba mun fara babu sifatu sala babi da zai magana akan yadda siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take mun fara babu lokaci ya ƙure muka tsaya amma za mu ɗauko shi daga farko malam abdulaziz albadawi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idan kama ila salati annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya tashi zai yi sallah istaqbala al-qibla ko istaqbala al-ka'aba yakan fuskanci ka'aba ƙa'iman ƙariban minas surrati minas suturati ƙa'iman yana tsaye yake sallah in ba larura ta kama ya yi sallah a zaune ba ƙariban minas suturati kuma yakan kusanci sutura abinda ake nufi da sutura shine abinda mai sallah zai saka a gaban shi saboda kada wani ya gifta ya ɓata mihi sallah saboda akwai nau'ukan mutane guda biyu da kuma dabba ƙwaya ɗaya waɗanda idan suka gifta ta gaban mai sallah to lallai sallarsa ta ɓaci a na farko shine mutum ya gifta ta gabanka kana sallah mubasharata idan dai ba sutura a gabanka malamai suna ganin cewa sallar ta ɓaci sai ka kulla wata na biyu matar da ta kai ta fara jinin al'ada wata ta balaga in ta shiga gabanka kana sallah ta gifta to sallah tana iya ɓaci na uku shine kare musamman kuma baƙi baƙin kare har sahabbai suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma badul kalbul aswad min al abyad ko min al ahmar meye bambanci tsakanin bakin kare da jan kare sai manzo Allah ya ce alkalbul aswadu shaitanu bakin kare shaidani ne mana galibin bakaken karnuka da kake gani shaidanan aljanu ne suke birkicewa suke komawa karnuka don haka kai hankali da bakin kare an gane to waɗannan nau'ukan mutane idan sun gifta ta gaban mai sallah yana iya samun matsala a sallar shi wannan dalilin ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce idan ka zo kana sallah sai wani ya zo zai gifta ta gabanka manzan Allah ya ce ka hana shi kar ka bar shi ya gifta ta gabanka fa in aba annabi ya ce in ya ƙi sai ya gifta fal yuqatilhu to kai rigima da hi har sai ka hana shi wucewa kai fada da hi har sai ka hana shi wucewa manzo Allah sai ce fa inna ma'ahu shaytan domin yana tare da shaydan a watar waya ma yace fa innahu shaytan shi kansa wannan mutumin shaydani ya zo bata ma sallah an gane to shi yasa ake so ka kusanci sutura din saboda kar wani ya zo zai higa tsakaninka da sutura ya bata ma sallah amma idan ka sa sutura din ko mutum dubu ne za su wuce ta gaban sutura baka baka da matsala kuma suturar maganganun malamai sun zo da yawa a kan yanayin girmanta da tsayinta amma dai an samu ruwayoyi da suka nuna kan cewa sitran nan kada ta gaza kwatankwatan surdin doki tsayi an gane ku wasu kuma suka ce kwatankwatan tsayin mashi ko dai wani a makamancin haka akwai ruwayoyi da suka nuna idan mutum ya nemi abin da zai saka na sutura bai samu ba yana iya yin zane a gaban shi ko da a ce mutum ya nemi sutura din bai samu ba idan mutane suna sallah liman yana jan su to ana iya shiga tsakanin sahu a wuce wannan ba matsala limamin ka shine suturarka an gane maganar da kyau ko limamin ka shine suturarka don haka dan in dai jam'i kuke yi sai aka bi ta gaban sahu to karka tara kowa amma in kai kaɗai kake sallah mutum ya zo zai higa tsakaninka da sutura to ka hana shi sai dai ya bi ta bayan sutura ko gaban sutura jama'a kun fahimci magana so haka manzan Allah yake shine bayanin da wancan satin muka manta ba mu yi ba a wannan gaba wa kana sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu annabi ya kasance yakan ce innamal a'malu bin niyyati lalle ayyuka tare da niyoyi suke tafiya ma'ana idan za ka yi sallar sai ka ainihin wato ƙudurta niyyar wacce sallah za ka yi wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma lalle kowanne mutum abin da ya niyya zai same shi a gurin Allah ثم كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر abinda annabi ke bude sallah da shi bayan yayi iqama a bayan yayi ainihin wato iqama to yakan yi kabbara ne wa kana yarfa'u yadayhi ma'al ma'a takbir yana daga hannayensa tare da yin kabbara mun yi bayani nau'uka guda biyu da suka halatta da nau'i guda ɗaya wanda bai halatta ba summa yada'u al-yumna 'ala al-yusra sannan sai ya ɗora hannunsa na dama akan na hagu ko ka sadrihi sai ya ɗora su duka akan kirji satin da ya wuce mun kwatanta hatta yadda ake yin qabdu da kuma wadu'u thumma yarmi bi basrihi nahwa al-ardi sannan sai annabi ya wurga idanunsa kan ƙasa a ruwaya aka ce daidai inda zai saka goshinsa summa yastaftihu al-qira'a bi adiyatin kathira mutanawwi'a sannan annabi yakan buɗe sallar bayan ya yi kabbara da addu'o'i masu yawa manau'anta da yawa irin su Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal bard irin su subhanaka Allahumma bihamdika وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أتكين أدوئين كوكما متي أدئية الاستفتاح waɗannan su ne suka fi gajarta amma akwai masu tsayin su wanda kusan shafi guda ne wannan kyansta idan ka zo za ka yi sallah kai kaɗai sai ka karanta su domin gaskiya in ka ce za ka karanta su kana jan wasu sallah to wani ma zai ma tasbih ya ce subhanallah ya liman ya shiru kuma sai ya ɗauka wata rafkanwa ce alhalin kai kuma addu'a kake yi an gane magana da ke eh saboda suna da tsayi an gane maganar da kyau ko ya hamadullaha ta'ala fiha a cikin waɗannan addu'o'i da annabi yake yi kafin ya fara kira'a yana gode wa Allah a cikinsu wa yumajjiduhu kuma yana girmama da mutunta da kamba masha'anin ubangiji wa yuthni alaihi kuma yana yaban Allah a ciki kaga waɗannan su ne abubuwa guda uku da annabi ke yi cikin addu'o'in na fata an fahimta yana gode wa Allah yana girmama Allah sannan kuma yana yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan abubuwa guda uku su ne sirrin addu'a addu'a idan kana so ta samu karɓa gurin Allah ko da a ce kana neman wata bukata ne to ka yawaita yaba wa Allah a cikinta ka yawaita jinjina wa Allah da ayyukansa ka yawaita kamba masha'anin Allah a ciki ta fi samun shiga gurin Allah abu na biyu da malamai suka ce addu'ar da aka fi samun shiga gurin Allah shine addu'ar bayyana kana da matsala ma'ana ka dinga nuna wa Allah kai mai matsala ne kana da laifuffuka kana nema ya yafe maka yanzu misali kamar wannan da muka karanto Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya Allah ka shiga tsakanina da zunubaina kaga yanzu ka yi itirafi wa Allah cewa kai mai zunubi ne kama ba atta bainal mashriqi wal magharibi kamar yadda ka nesanta tsakanin mahudan rana da mafadarta jama'a kuna fahimtar magana Allahumma naqqini min khataayaya Allah ka wanke ni daga zunubaina kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas kamar yadda ake wanke tufafi daga datti kaga har yanzu kana nuna kai mai laifi ne na fata an fahimta Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal bard Allah ka wanke ni daga zunubaina da ruwa da kankara da sanyi to kaga duk wannan kana itirafi wa Allah cewa kai mai matsala ne ka zo gaban sa ya wanke ka to shi kuma Allah haka yake so ku lura ku ga ko dan adam a mu'amalarsa da abokin zamansa yana sha'awar idan ya mar ba daidai ba ya bayyana masa ya mar ba daidai ba amma ya yafe masa ko ba haka bane dan adam ya tsani girman kai da in ka masa laifi kuma ka zo ka ce he ka kare kanka ko ba ku lura ba galibi za ka ga wanda ya fi itirafi da cewa ya ma ba daidai ba ka fi gaggawar ya fi mara wani wallahi na san na maka ba daidai ba ma don Allah ka yi haƙuri wallahi na san in ba inda wani ne wa irin wannan laifin da yanzu ƙarshenta ina ɗaure amma da ke kai mutum ne mai afuwa mai yafiya sai ka ji kawai ya wuce kawai haka ne ko ba haka ba haka in mace ne ta zama mai yawan komawa ga Allah da kuma komawa ga miji tana yawan tuba tana yawan nuna da itirafin cewa ta yi ba daidai ba za a ga mijin ya fi saurin yafe mata ta fi saurin samun sukuni a gurin mijin amma duk mace mai tsiwa da nuna cewa ita fa bata yi kuskure ba ita fa bata yi laifi ba mecece ku ce da miji ta faɗa ya faɗa to za a ga cewa ba ta zama lafiya da mijin dama haka ne ko ba haka ba to haka Allah yake in dai za ka jinjina masa ka kambama shi ka nuna matsayinsa ka yi itirafi da laifinka to shi kenan yanzu nan sai Allah ya ce je kamun yafe ma jama'a kun fahimci maganar da kyau Allah ya shirya da mu shi ne yake cewa a yana yaban Allah a cikin addu'o'in yana jinjina wa Allah yana kuma gode masa summa yasta'izu billahi ta'ala min shaitanir rajim to abu na gaba da annabi yake bayan yayi addu'o'in adiyatul istiftah addu'o'in buɗe sallah to sai kuma sai ya yi a'udu billahi minash shaitanir rajim an gane magana da kyau ku to ku lura me bambanci tsakanin ta'awuzin fara karatu misali latta ko muhadara ko kaza ko kaza da kuma ta'awuzin fara karatun alkur'ani wa zai bambance mu na'am na'am نعم eh to da za kuma Allah khaira kai kokari Allah ya ma albarka eh wa zai bambance mu na wa alaikum salam na na wa nafihi wa nafahi jazakum Allahu khaira an gane ta'awuzi na menene na bude sallah za a yi normal menene za a yi a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir la'inir rajim min hamzihi wa nafathihi wa nafathihi bismillahir rahmanir rahim an gane idan za a yi menene sallah amma idan za a yi karatun alkur'ani fa sai a yi normal a'udhu billahi minash shaitanir rajim jama'a kun fahimci magana da kyau ku wannan shine bambancin su yasa kaga a nan gurin sai yace yasta'idhu billahi minash shaitanir rajim annabi yakan yi ta'awuzi yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina fata an fahimci magana to wannan shine kuma wannan shine nassin aya da ya nuna cewa idan ka zo za ka karanta alkur'ani sai Allah ya ce ka yi menene ka nemi tsari daga shaidan jefaffe ko kuma sai ya faɗi nassin a'udhu billahi min shaitanir rajim jama'a kun fahimci bambancin yau Allah ya shirye da mu sannan bismillahir rahmanir rahim sai kuma ka yi menene bismillah kaga wannan maganar da yawa daga cikin mutane ba santa ba cewa a sallah idan an zo za a fara karatu bayan an yi addu'o'in buɗe sallah sannan a yi ta'awuzi sannan a yi basmala musamman idan surar da za ka karanta farko ne ba datsa za ka yi daga tsakiya ba jama'a kun fahimci magana idan sura irin karama ce kul huwa falaki nas da sauransu to wannan ita aka fi so ma ka yi bismillah lokacin da za ka fara amma wasu malamai suna cewa in har datsa za ka yi tsakiyar bakara ne za ka tafa ka ɗauko wani guri ka karanta to nan ba lallai ba ne sai ka yi menene basmala amma dai wajibi ne ka yi menene a billah abu huraira lokacin da aka tura shi gwamna a kufa jama'a da ya je zai wa mutanensa sallah sai ya bayyana musu a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim a fili sai da ya idar sai ya ce musu to ba na yi haka ne don idan kun zo ku dinga bayyanawa a fili ba sai dai na yi haka ne don nuna muku idan annabi ya zo yin sallah yakan yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a farkon kira'a amma tare da haka da ke mazhaba mazhaba ne wannan yanki har yanzu idan limaman suka zo za su ja sallah da yawancinsu he sun bayyana ta'awuzi da kuma menene da basmala amma asali ana yin su sai dai ba a menene ba ba a bayyana ba jama'a kuna fahimtar magana to wannan shi idan haka ana buƙatar a yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan bismillahir rahmanir rahim sai malam ya marmaza yace wala yajharu biha amma baya bayyana su ko bihima baya bayyana su sai ya faɗe su a sirrance sannan sai kuma ya bayyana kira'a thumma yaqra'u al-fatiha annabi bayan ya yi addu'o'in buɗe sallah ya kuma yi ta'awuzi ya yi basmala sannan sai kuma ya fara karatun fatiha an gane alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim har zuwa ƙarshe wa ya ha ayatan ayatan to ku ji da kyau annabi sai ya tsintsinka ta aya aya annabi baya haɗewa wasulul jami' Allah ya saka wa malaman tajwidi amma bid'atun fil qira'a bid'a ne a karatu a qira'a shine abinda malamai suka tabbatar na sunnar manzon Allah abinda ake nufi da wasulul jami' shine haɗe ayoyi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya nawa ina fata an fahimta malamai suka ce bid'a ne a kira abin da ya tabbata a sunna shine alhamdulillahi rabbil alamin sai kai shiru kai sahabbai suka ce annabi in yi shiru ma wallahi sai a tsammanin ya manta ne ana kokarin ta da hisa sannan sai kuma ajiya ya ce maliki yawmiddin ina fata kuna fahimta so ba daidai bane malamai sun bid'antar da wannan amma ku bambance akwai malaman tajwidi akwai malaman sunna daban malaman tajwidi sun ja'izanta sun ce ya halatta jama'a kun fahimci magana amma malaman sunna suka ce bai halatta ba me dalili suka ce domin annabi ya kasance kira'arsa ayatan ayatan aya in an gama ta a ɗauko wata aya yanzu tun da annabi haka yake yi kuma shi aka saukarwa da ƙur'anin nan ya karantar da sahabbai ko to yanzu nasa za mu ko kuma na wasu nasa za mu saboda haka gaskiyar magana ita ce a yi karatu aya bayan aya to sai dai akwai wani ƙarin bayani kuma da wasu malaman sunna suka yi suka ce a sallah haka ake bukata amma misali ka zo ne kana hadda kuma watakila ɗabi'arka ta ɗabi'antu a kan in ba haka kai ba ba za ka iya haddace abin da wuri ba suka ce to nan tun da a fanni ne na kana karantawa don ka haddace to ya halatta ka haɗe su ina fata an fahimta amma in ka zo za ka tsaya kai sallah ga ubangiji to ka yi su yadda sunnar manzan Allah ta karanta ko kuma a'a in ka gama haddar ya zama yanzu zama za ka yi kai karatu na tsantsar neman lada ba wai ka haddace ba ka zauna ne kawai don ka karanta qur'ani ka samu lada to nan ma sai ka yi shi ayatan ba'a da aya aya bayan aya jama'a kuna fahimtar magana ala ayyi halin yin karatun qur'ani aya aya shine abin da yafi tabbata a sunna banda haɗe tsakanin ayoyi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko Allah ya shirya da mu shine yake cewa wa yaqta'uha ayatan ayatan annabi yana tsintsinka ta aya aya fa idan taha min al-fatihati idan annabi ya kammala da fatiha ƙala sai ya ce amin amin na fata an fahimta wannan alifun ɗin da yake da madda a kan shi shi ma ana so a ja shi karka ce amin baka ja alifun ɗin ba amin ana so shi ma a ja shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko wa yajharu kuma annabi bayyana amin ɗinsa yake yi shi yasa daga cikin bid'ar da mutane suke heli man ya gama kawo fatiha ya dire ta wallahi wani ba zai ce amin ba kuma fa kayi wa kanka bakin ciki ne domin hadisi ya tabbata annabi ya ce idza amana al-imamu fa amin idan liman ya ce amin to duk ku amsa gaba ɗaya kuma ku ce amin duk masallaci a jiya ruɗe gaba ɗaya sai manzan Allah ya ce fa inna man wafaqa ta aminahu ta aminal mala'ikati gufira lahu ma taqaddama min dhanbi domin duk wanda amin ɗinsa ta dace da ta mala'iku domin daidai lokacin da liman ya je ƙarshen fatiha to mala'iku su ma suna yin amin sai annabi ya ce to in taka amin ɗin ta dace da ta mala'iku to duk zunuban ka an ya kai ma yanzu da Allah baka yi wa kanka bakin ciki ba da kai gum da bakinka ka kika ce amin ko ba haka bane jama'a wai wani ma fa haushin liman din kai Allah ya sauwaƙe wallahi wani ma fa haushin liman din yake ji shi yasa bai ce amin din ba kaga a garin haushin liman ka jawo kanka rashin gafara saboda haka daga an kai ƙarshen fatiha ka ce amin haka ake so jama'a wannan matsalar fa ta kai har malamai suna tattaunawa a kanta shin wai tukunna amin din ma yau ake faɗinta ta domin ruwayoyi ne suka zo wata ruwayar ta ce idza qala al-imamu ghayr al-maghdubi alaihim wala dallin faqulu amin in liman yace ghayr al-maghdubi alaihim wala dallin ku ce amin wata ruwayar ta zo idza qala al-imamu amin faqulu amin to wanne ne kan za a yi shin in liman ya je ghayr al-maghdubi alaihim wala dallin kawai a dau amin ko kuma sai an jira ya ce amin sannan kowa ya ce amin na sai an jira tun da shi ake koyi da shi ko na? ba sa cewa amin eh to lalle kuma akwai matsala to limamai sai su gyara su ma idan suka yi wala dalin ba za su ce amin ba ko na ban ji ba eh eh kafin shi ya ce amin sai ma musu fikin kafin eh eh ok ok baya ma tsayawa ma musu ce amin kawai sai ya ɗauki sabuwar sura kaga wannan duka kuskure ne an gane magana da kyau ko to shine inda malamai suka ce to sai malamai suka ce wasu malamai suka ce tun da ruwayoyin sun zo guda biyu to duk wanda ya samu babu matsala idan liman ya yi gairil magdubi alaihim wala dalin kuka ce amin suka ce kun yi daidai dan ruwaya ta zo a kan haka idan kuma ya gama sai ya ce amin sannan kuka ce amin shi ma kun yi daidai wasu malamai suka ce a'a liman ya fahimtar da mamu abin da ya kamata su yi idan na zo zan ja ku sallah in kun ji na yi gairil magdubi alaihim wala dalin to kar ku ce amin ku jira he na ce amin ya sabarwa da lima da ladarinsa haka abin nan mamudinsa haka na fata an fahimta in kuma daga yayi fatiha ne za su ce amin shi ma a tafi tare da tasa shikenan duka suka ce ba matsala dan ruwayoyin duk sun zo akan cewa a ce amin wannan ruwaya ta ce in yace gairul maghdubi alaihim waladdallin wannan kuma ruwaya ta ce in yace amin ina fata an fahimci magana ala ayi halin wannan amin din tana da matukar muhimmanci jama'a domin tun da annabi ya ce idan taka ta dace da ta mala'iku za a gafarta ma zunubanka ai ba karamar magana ba ce saboda haka da limamai da ma musu a gyara gaba ɗaya mu sai mu gyara idan liman ya zo kira'a in ya ce ghail magdubi alaihim waladdalin ku ce amin jama'a kun fahimci magana da kyau ko Allah ya shirye da mu na eh lokaci ne suke tafiya eh za ka ji liman ya yi amin sannan mamu ma sun faɗa gaba ki ɗaya za ka ji musamman in su dai zana jan sallah yawanci za ka ji shi yana bayyana amin ɗinsa sai ma ka ji tare da ta mamu duka ta tafi Allah ya shirya da mu a ƙwarai da gaske ba ya ce gani magdubi a yin malabalin ba ko sai ka ce amin ɗinka dama an ce in ya faɗa haka kawai ka faɗa yana tambaya akan in liman bai yi ba a yanzu misali liman ya zo sallah sai bai runguma hannunsa ba sai ka ce bari ka saki hannunka saboda limaminka ya saki a sai ka runguma hannunka don shi ne sunna ko na ya ce wa ya jiharu yana bayyana haka wa ya muddu biha sautahu ka gani annabi yana shimfiɗa sautinsa da wannan amin din amin an gane magana da kyau ko haka annabi yake ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة آه سورة غيرها سنن سي النبي صلى الله عليه وسلم يكرنت سورة بايا منيني بايا فاتحة دي. وكان يطيلها أحيانا واللوكة النبي سي يكرنت سورة ميزي ko ya ɗauki wani ɓangare a cikin alkur'ani ya karanta mai tsayi kun ga kenan da muka ce wato wani lokaci gaggawarmu tana sa muna zama ragwaye wani lokaci kuma limamai suna tsanantawa to duka mun yi daidai tunda annabi ya ce abin nan malam ya ce annabi daga cikin wasu lokuta yana tsawaita menene karatu to amma akwai sallolin da annabi ya fi menene daga cikinsu akwai sallar menene asuba saboda ita sallar asuba sallah ce wanda babu ka kwanta ka yi bacci ka huta duk wata hayaniya ta bar kayinka ka tashi fresh ba a fara ma maka lissafin cefa ne ba balantana ka ce ka fara rikidewa da rudewa ko ko ba haka bane saboda haka kayan alwala ka fito kana da tayi kuma ita in an idar da ita ma da yawancin mutane ba su cika fara harkokinsu bayan sallar asuba ba yawancin mutane ba mu ce duka ba ma mafi yawa ba za wahala kaga mutane bayan sallar asuba sun fara wasu harkoki to shi yasa idan an tsawaita ta babu laifi yasa an samu wani mutum hadisi yana cikin muwadda ta Imam Malik ya yi wa manzon Allah tambaya dangane da lokacin sallar asuba sai annabi ya shiru bai amsa mishi ba washe gari sai annabi ya fito sai sallah ya gajarta karatu sai zama an idar da sallah ɗin da sauran duhun asuba washe gari annabi ya sake fitowa sallar asuba sai ya tsawaita karatu hatta kai matakin wani abu da ake kiransa larabci alghalasu ko kuma algabas duka ana kiransa shine ikhtilatu nurus subhi wa zulmatul layli cakuduwar duhun dare da hasken menene asuba sai annabi ya ce aina sa'ilu anil waqti ina wannan mai tambaya ta dangane da yaushe ne lokacin sallar asuba sai ce ha ana za ya rasulallah sai ce gani ya manzan Allah sai ce ma baina hadaini waqatu tsakanin jiya da kaga mun yi sallah mun tsawaita da yau daga abin mun gajarta da yau da kaga mun yi sallah mun tsawaita to wannan tsakanin duka lokutan sallar asuba ne jama'a kun fahimci magana abinda wannan magana take nufi wata ran annabi yakan idar da sallar asuba ka fito har ma marwa abin nan na Aisha ko ɗaya daga cikin matan annabi sukan ce wa la abin nan wa yakhrujun nisa'u matan sahabbai za su fito daga masallaci la ya'rifu hunna ahadun min al-ghalas ba wanda ke iya gane wannan matar wane ne ko wannan mata ta ce saboda duhun asuba da kuma hasken asuba jama'a kun fahimci magana to ana buƙatar a tsawaita karatu wani lokaci wani lokaci kuma ana buƙatar gajartawa daga cikin lokutan da ake son gajartawa kuma akwai sallar azahar saboda sallar azahar tana da siffa guda biyu wanda suna da mato tsanani na farko shine ana zafin rana daidai lokacin na biyu shine jama'a suna tsakiyar harkokinsu in ɗan kasuwa ne ya buɗe shagonsa in ma'aikaci ne yana ofis in ɗan kwadago ne ya wanke jikinsa da siminti ya zo zai yi sallah ya samu ya koma ya ci gaba da aiki ko in kafinta ne ya sako daga sama yana so ya sallah ya sake komawa sama to wannan yanayi ne na fatan fahimta na ga wasu kafintoci suna dariya wannan yanayi ne ko na fata an fahimta wanda ya bayi zuwa ga cewa jama'a suna cikin harkoki da yawa to don haka ana buƙatar liman ya gajanta kada ya tsawaita da yawa don ya sallami jama'a su je su ci gaba da harkokinsu jama'a kun fahimci magana shine yake cewa wai tsilu ha a hayana wani lokaci annabi yana tsawaita sallah wa yuqassiru ha ko wa yaqsiru ha a hayana wani lokaci kuma yana menene gajantawa ko to kuma haka hatta sallar da ake tsawaitawar wata ran sai ka gajarta ina fata an fahimta ko kuma sallar da ake gajartar wata ran sai ka tsawaita yanzu misali sallar azahar ne amma ana kun shigo masallaci duka ana kuma maka ruwan sama kaga nan idan ka tsawaita mutane ba kai laifi ba saboda komai jarabar mutum indiya idan dole ya zauna ko sai ruwa tsagaita sannan ya fita to kaga ya dan zauna cikin sallah mana bai fi ba to babu laifi akwai yanayi da liman zai kalla wato shi yasa wallahi kun ga jagorancin addinin nan wallahi karatu yake bukata fa mai zurfi duk waɗannan abubuwan ana bukata sai mutum ya karanci ya zai da mutane a harkokin nan saboda in baka tsaya ka fahimci abubuwan ba ya annabi ke yi ya shari'a ta ce sai a zo a yi ta rigima da kai ko kuma kai ma kai ta rigima da mutane kai kana kokarin ɗabbaka abin da shari'a ta ce su ba sani ba suna kokarin hana ka kai su kuma suna kokarin ka takaita musu kai kuma sun matsa maka to kowa sai ya tsaya ya fahimci yaya abubuwan suke ne a shar'ance to sai a zauna lafiya da kowa amma Allah in ba ma fahimta to za mu ta rikici ne da junanmu Allah ya shirye da mu dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata ranya gadarta wata ranya ainihin wato a tsawaita وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح النبي أكسن تينا بيّن قراءة الساعة أصلر الصباح أنغاني ينا بيّن تأفيلي ركو إن قدابي دك بيّن سؤكي وفي الركعتين الأوليين من المغرب والإشاء هكا ركو إن قدابي نمغرب دا إشاء سوما ينا بيّن قراءة أتكنسو أما ويسر بها في الظهر والعصر صلى أزهد لأسر annabi sirrin ta karatu yake baya bayyanawa abin da ya sa malam ya wannan maganar akwai wasu da suke ganin cewa ana iya bayyana karatu hatta a sallan azhar kuma su ma akan daidai suke ya tabbata a ruwaya ingantacciya wata ran kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusmi'una al-aya annabi ya kasance yakan jiyar da mu aya ana sallan azhar ana sallan azhar na fata an fahimci magana annabi yana karatu a ɓoya a ɓoya a ɓoya a ɓoya a ɓoya haka kawai sai a ya ce ya ɗauko wata aya ya karanta ta a bayyane sai kuma ya sake yin shiru sai ya ci gaba ya tabbata a sunna tsakiyar sallan azhar kun ga dai sallan azhar gaba ɗayanta a me ake yi a sirrance to babu laifi wata ran liman ana cikin shiru din nan kawai sai a ka ɗauki wata aya a bayyana ka bayyana ta sai kuma kai shiru ka ci gaba da sallah sunnar manzon Allah ne annabi yana yi dab ija ni karatu ko sabon karatu iya shi yasa wallahi shi yasa ba abin da ke wayar da mutane kai irin karatu yanzu ka ga duk inda ka ji wani ya ɗabbaka wannan sunnar ba za ka zama gauraka ba ko ba haka bane jama'a ya ka ce dama an taɓa karanta mana ɗabbakawa ne ba a yi ba to yau an ɗabbaka mana haka annabi yusmi'una al'aya sai ya jiyar da mu aya ɗaya kawai sai ya shiru da bakin shi jama kun fahimci magana da kyau ko to ana buƙatar liman kuma wallahi ina faɗa muku kun ga duk rigimar da take faruwa tsakanin limamai da mamu tsakanin harkokin abubuwan nan wallahi rahin ɗabbaka waɗannan sunnonin ne sunnonin ga su nan a zankame a cikin littattafai amma ba a ɗabbaka su yasa ranar da aka samu wani ya ce to mu bari mu ɗabbaka sai ka ji hatta limamai yan uwansa sun fara tattaka shi ko ba haka bane sai kai kaɗai ka fi kowa karatu ne mu ba mu yi ba sai kai ai shi ne imamu shafi'i wani mutum ya karanta wani mutum hadithi ya ce a yi kaza sai mutum yake tambaye sai ya ce to ya shafi'i a cikin magabatan da suka gabace ka ya taɓa yin aiki da wannan hadisi yace kai yace ka ganni da janjami ne daga coci ka ga gangan bibi a hannuna arne ne ni aka gaya maka yace ai hadisin annabi in dai ya inganta shi kadai hujja ne ba sai wani yayi aiki da shi ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ku in dai ya tabbata annabi ya faɗe shi yace to magana ta ƙare wani yayi aiki da shi bai yi aiki da shi ba oho wannan bai dame ni ba ni tun da dai hadisin ingantacce ne to ni na tabbatu a kansa kuma wata zan yi aiki da shi ba ruwana da wani ya taɓa yin aiki da shi ko bai domin matsalar wasu mutane wai idan an karanta sunna sai wani ya ce to cikin malamanmu waye ne ya taɓa aiki da abu ina ruwanmu da malaminka mu babban malaminmu shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi ya yi aiki da hadisin kuma ya faɗa sahabbai sun yi to sai mai kuma bature ya ce an so what ko ba haka bane sai aiki kawai to amma dai muna wa limamai nasiha da mu ji tsoron Allah baki ɗayan mu mu dinga ɗabbaka abubuwan sunna da manzan Allah ya karantar da mu wannan zai rage rigingimu da suke faruwa tsakanin al'umma domin wani zai ga cewa ai malam wani ya fika karatu ya fika sanuwa ya sauke littattafai sun fi dubuwa ne ɗari amma shi bai taɓa yin aiki da wannan abu ba yanzu kai ka shi karatu za ka zo ka aiki to kaga daga nan an samu fasha an samu matsala to shi kuma aiki da karatu daban fa da yawan karatu yana da kyau mutane su gane yasa za a iya samun mutumin da ba malami ba ne kuma ba karantarwa yake ba amma wallahi sai kaga ya fi wanda yake malami ne mai karantarwa ɗabbaka karatu a aikace jama'a kuna fahimtar magana da kyau za a iya samun wane dallatun malamai ne mai karantarwa ne malami ne amma sai kaga wani dan tsakurkuri a cikin malamai kuma ya fi wani ɗabbaka sunnar manzan Allah barin ba ku misali kwaya ɗaya tak da za ku ƙara ganewa yanzu da Allah zama makoki sunna ne ko bid'a bid'a ne ko mun karanta da ku a nan ku malamai nawa za ka lissafa wannan an musu rasuwa sai an yi sati biyu a kofar gidansu haka ne ko ba haka ba tsakani da Allah muke maganan nan malamai nawa za ka lissafa in aka yi musu mutuwa wallahi sai an sha da sati biyu amma sai ka ga wani wanda baya cikin layinsu na manyan malamai shi kuma ya ɗabbaka wannan sunnar ya kori kowa ya ce shi wannan abin bidi'a ne baya bukatar shi jama'a kun fahimci magana wannan misalin bai fito fili ba to wannan ya kamata mutane su dinga fahimta ɗabbaka karatu daban yawan karatu daban amin amin haka yi ya sallama kowa alhaji ibrahim ya zari kaga ba malami ba ne ɗalibi ne daga cikin ɗalibai amma ana dawowa daga jami'a ya ce ya sallama kowa ya tattara komai rufe ya hau motarsa kawai kama hanyar kasuwa yes kuma dama ga yana da kuɗi kai suka ce yayi bid'a ai sunna ce ma mai karfi wannan ka san wani sunnar he kana da shi ma ake binka billahi lazi akan Allah mala Allah ya shiryar da mu wallahi ya ɗora mu akan layi na daidai to shi yasa annabi ya faɗa cikin hadisi ya ce da shugaba da mai dukiya ana so su ɗabbaka addini za ka ga talakawa ko baka ce musu ga aya ga hadisi wallahi za su aikata saboda wani ya aikata annabi ya ce Allah yana ɗaukaka addini ta hanyar wani shugaba ko wani mai matsayi ko wani mai kuɗi irin ɗaukaka addinin da za ka yi ta karanta hadisi wallah ba wanda zai kula ka ba wanda zai kula ka amma daga wani a ce wane ma eh a to wallahi an gama Allah ya shirye da mu to shi ne yake cewa a waye jaharu bil qira'ati fi subhi yana bayyana karatu a sallar asuba wa fi raka'atayn al ulayayn min al maghrib wal isha haka a raka'o'i guda biyu na farkon magariba da menene da isha wa yusirru bi hafil asr wa zuhr yana kuma sirranta kira'a a sallan azahar da sallan la'asar wasalithatu min al-maghrib yana bayyana karatu a sallar a raka'a ta karhe ta sallan magriba wal ukhrayayn min al-isha kuma yana bayyana karatu a raka'o'i guda biyu na karshen menene na oh yana sirrantawa afwan ba yana bayyanawa a magriba ba yana sirrantawa a raka'a ta karhe ta menene ta magarba jazakum Allahu khaira wal ukhrayayn min al isha sannan kuma yana ainihin wato boyewa a rakawa'i guda biyu na ƙarshen menene isha wa kana yajharu biha aidan fi salatil jumu'a wal idain daga cikin sunna a sallah annabi yana bayyana ainihin wato qira'a a sallar juma'a da kuma sallar idi guda biyu duka annabi a filin yake yin su duka ya bayyana qira'a a sallar juma'a ya kuma bayyana qira'a a sallar idi wal istisqa haka sallar roƙon ruwa annabi yana qira'atta a bayyana ne baya koyewa wal kusufi haka kuma sallar kisfewar wata ko rana ko gurɓacewar taurari da shauransu annabi yakan yi ainihin wato a bayyana qira'a idan ya zo yin sallah wanda babuka ne za mu zo mu yi na sallar idi da sallar kaza da sauransu duk za mu zo kansu wa kana yaj'al ar-rak'atayn al-akhiratayn aqsara min al-ulayayn qadra nisbi annabi ya kasance yana sanya raka'o'i guda biyu na ƙarshe ko akasara sun fi gajarta min al-ulayayn sama da na menene farko qadra nisbi gwargwadon rabi wato idan misali a raka'a ta farko annabi ya yi minti biyu raka'a ta biyu annabi ya yi minti biyu misali a sallar isha ko to a raka'a ta uku sai annabi ya minti daya a raka'a ta hudu ma sai ya minti daya wato kusan raba rakawo'in yake yi tsayin yadda ya rakawo'i guda biyu na farkon nan to rabin wannan tsayin yake raba sai a rakawo'i guda biyu na ƙarshe yasa za ka ga limamai ƙwararru da suka gane wannan sunnar za a ga cewa rakawo'insu na ƙarfe da wuri-wuri suke gama su saboda sun karanci wannan sunnar an gane sannan malamai suka ce hatta ita kanta rakawa guda biyu ta farkon kana iya yin rabin abin da kai a raka'a ta farko sai ka yi rabinsa a raka'a ta nawa ta biyu su ma raka'o'i guda biyu na ƙarshen rabin abin da kai a raka'a ta uku to shi za ka yi a raka'a ta nawa ta hudu duka wani yana ɗaukar wannan ma'anar amma duk limamin da ka ga tsayawar da ya jima a raka'ar farko ko da raka'a ta biyu irin ta yi a raka'a ta uku da ta hudu to matsala ne bai san sunnar manzan Allah a kira'a ba a sallah ana buƙatar idan ka tsawaita a raka'a ta farko ka daidaita a raka'a ta biyu sai ka sake ragewa a raka'a ta uku ka sake ragewa a raka'a ta uku haka annabi yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa alaikum salam na eh raka'a ta biyu raka'a biyun ƙarshe ok sai a ga kamar ba su karanta komai ba to gaskiya idan a zai wahala a ce liman bai karanta komai ba zai yi wahala gaskiya ko ba haka bane jama'a liman guda bai karanta komai bai ruku ai ba zai yi ba sai dai gaskiyar magana ita ne a saurara sai dai gaskiyar magana ita ne shi karatu ya danganta daga yanayin yadda kowa yake yinsa sa akwai limaman da za ka ga Allah ya yi musu saurin karatu akwai kuma da za ga suna da nawa a karatu sannan kuma sannan kuma akwai wata matsala wanda ita kan Allah shi ne mafi sani da ita amma za mu yi bayani a kanta shi ne wasu limaman a rakawa'in da za a bayyana karatu za su tsaya su gyara karatu su fesa shi saboda sun san ana sauraron su wallahi wannan matsala ce jama'a amma rako'i biyu da suka tabbatar ba wanda zai ji me suke faɗa sai su yi karatun buriburi to wannan kuma matsalar ikhlasi za ta iya higowa ciki wallahi sai kowa ya shiga taitayensa domin kamar yadda malam ya faɗa lalle wasu yadda za su yi ruku'u a raka'a ta uku da ta hudu za ka iya cewa kamar ba su ku ji maganar kamar amma dai da wahala a ce ba su karanta din ba kamar ba su karanta komai ba to ni abin da nake kyautata musu to lalle sun karanta to amma kuma sun yi wa karatun ɗiban karan mahaukaciya ne da wurwuri saboda ba karatu ne na bayyana wanda mamu za su ji kala kira'arsu ba to a nan kuma illimin ya zama haka to mas'alar ikhlasi ta shigo ciki kun gane me nake nufi to kaga wannan karatun wallahi nasiha ne gare mu duka dukanmu gaba ɗaya da ni da nake muku da ku da kuke sauraro na da limamai da suke jagoranci da kuma waye mamudin nan akwai waɗanda har yanzu fatihar mata ta burza ake ba su ma gama iyata ba to in ka zo yadda ka karanta ta arkau'i guda biyu na farkon isha din nan tartilan to da Allah ka daure ka karanta fatihan nan tartilan ka arkau'i guda biyu na ƙarshen isha din to wannan tsayawa ka karanta ta mai kyau din ko da ku a sirrance tunda Allah kake wa karatun nan kuma ni kake so ya biya ka haka ne ko ba haka ba to shi zai ba wa dama wa sauran mamu su ma su ne su karanta nasu amma sai ga wani mamin ya ɗauko ya yi rabin fatiha bai isa ba sai ya ji liman ya danna ruku sannan kuma ga hadisi wanda malamai suna tattaunawa a kan shi suna cewa duk mutumin da ya yi sallah bai karanta fatiha ba ba da sallah a nan wasu malamai suka ce an ɗauke wa mamu in dai liman ya karanta shi ba da matsala amma akwai malamai da suka tafi akan cewa dole mamu shi ma sai ya karanta menene ne fatiha to in mun ɗauki ƙaulin waɗanda suka ce lalle sai mamun sun karanta me fatiha to yanzu da ka hana mamun nan karanta fatiha kai ka danna ruku'u dan ka gama taka yanzu baka hada shi rigima ba baka baka ja masa rigima ba ka ja masa rigima a sallar shi in misali maganar malaman nan da suka ce mutumin da bai karanta fatiha a sallah ba yana da matsala kaga yanzu ka jawo wa mamun nan matsala to saboda haka idan misali duk muka ɗauka mu gyara to da izinin Allah za a samu sassauci wallahi na gaya muku daga cikin ibadar da ake mata ɗiban karan mahaukaciya ake mata allanka da gawas wallahi sallar nan tana daga ciki akwai wani littafi da na san wannan magana na zo da na zo muku da shi akwai wani babi sunan littafin as-salatul khashi'a sallah ta tsoron Allah sunan littafin kenan wani babban malami ne ya rubuta shi na to ba da za mu duba malami ne ce ko za a zo da shi wani sati sunan littafin kenan as-salatul khashi'a sallar tsoron Allah sallar da take da cike da tsoron Allah wata irin sallah ne to a cikin wani littafi a can tsakiyar littafin yayi wani babi yace sifatu salatil khashi'a siffar sallah ta tsoron Allah wato da ya kawo abubuwan da sai ka yi su kafin sallar ka ta zama ta tsoron Allah wallahi sai hankalinka ya tashi in aka karanta ma babu Allah kai na rantse da Allah in ka ji wannan babin zaka ce anya kuwa in ba rahamar Allah ba akwai wanda ta san ta karbu kuwa Allah malam na eh baka karasa ba zaka je yayi sallama duk magana ta shigo ciki ka ƙarasa ta hiyar sai ka ji ya tafi ruku'u da za ka Allah duk ya shiga ciki yana magana akan wasu tahiya ka zauna kana attahiyatu lillahi الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك دليما يا الله اكبر يا ميكي kuma har ya gama tasa to kaga ya zaka yanzu tahiyan nan tana daga cikin rukunnan sallah dan za mu zo arkanin sala muna gama wannan babin abinda za mu biyo bayan rukunan sallah ne arkanin sala ga hinan a gaba ki za mu fara an gane maganar da kyau ko to saboda haka gaskiyar magana dole sai mun sai mun tsaya mun lura sosai mun kuma mai da hankalin mu Allah ya gyara mana amma dai mu ji tsoron Allah tsakani da Allah mu dinga gyara ibadojin nan kuma kuma mu ku ji tsoron Allah domin wallahi wasu abubuwan ina mai tabbatar muku mamu ne suke saka limama aikata shi oke ba ku yadda da ni ba ko wallahi mutum an zo sallah yana damun liman cewa an matsa mishi an riƙe shi ta za a yi liman ba zai da gaggawa bai samu ya sallame ka ka tafi saboda karka zama masa bala'i eh ka dame shi wani abun wallahi su kuma mu kuke sakawa hayaniyar mu ta duniya ita take wani fa wallahi tallahi in an kasafta hankalinsa kaso goma to kaso takwas da rabi suna waje kaso ɗaya ne da rabi yake cikin masallaci a lokacin da aka zo sallar ko ba haka ba gaba ɗaya ba za ka nutsu a yi sallar a sallame ka ba hankalinka gaba ɗaya yana waje don haka in aka yi sa'a aka samu liman mai ɗan kulawa to sai ka ga mutane sun gallabe sun ishe shi wallahi dole sai kowa ya gyara ku ma mu ko mu ma mu ji tsoron Allah mu gyara alakar mu da limamai yanzu wallahi ni kaina akwai waɗanda in na bi su sallah na rantse da Allah nakan ji nutsuwa cewa wannan sallar ta yi saboda yanayin yadda suke kula da wasu abubuwa na sallah akwai fa wanda mun taɓa idar da sallah a nan ba zan gaya muku waye ba amma yana jina yanzu ina ma kallon sa yanzu mun idar da sallah a nan ranar karatu mun fita sai kira ni gefe zai mun nasiha ya ce da Allah irin addu'o'in da nake in na tsago daga ruku'u subuhun qudusur rabbul mala'ikati war ruh a kaza kaza kaza kaza kaza in karanta su addu'o'i bil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahli sana'i wal majd haqqu ma qala al-abdu wa kulluna naka abd allahumma la mani lima wani lokaci in na dago daga ruku sai in jima wai ban tafi sujuda ba shi wannan abin yana damun shi dan me yasa nake haka wallahi annan jikin karfan nan ya kira ni gefe ni dauka na dauka ma wata yar bulesin zai mu ashe ashe ashe ashe nasiha be wallahi nasiha be mu yace wannan addu'o'in me yasa nake yin su ko kuma lokaci in na dago daga sujuda sai in tsaya sai na yi wasu addu'o'i sannan in tafi sujuda ta biyu me yasa nake haka na ce masa to ka yi hakuri insha Allah za a gyara to ya za a yi ya mun faɗa ina laifi kaga ba sai in ce zan gyara ba tunda laifi nake yi to ka gani yanzu doron Allah idan na biye wa wannan jama'a yanzu an ɗabbaka wannan sunna ba za a ɗabbaka ba amma fa gata nan a karatu duk muna karantawa da to shi yasa in ka samu limami mai kwatankwacin kulawa sai kuma a dame shi cewa yana damun mutane kuma wallahi ko kai kaɗai ne za ka yi sallah in dai za ka ɗabbaka wannan sunnonin wallahi tallahi sai sallar nan ta ja maka lokaci kuma ka gwada ai ga addu'o'in nan muna karantawa tare da ku in an yi ruku'u sai an ce kaza an ce kaza in an dago kafin a tafi abin nan za a yi mil al sama mil al kaza kaza kaza haka ne ko ba haka ba in aka yi sujuda ta farko ga addu'o'in da ake bukata a yi waɗannan abubuwan fa da ake faɗa a cikin sujudan nan jama'a ko kun san cewa ba iya abin da ka sani wannan subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la din shi kadai ake faɗa akwai waɗanda abubuwan da ake faɗa addu'o'i masu tsayi da yawa to idan liman zai kula da irin waɗannan yanzu ta hiya da malam aminu ya kawo cewa wani limamin daga an zauna kafin a yi haka sai ajiya tashi ta hiyan nan fa bayan ka karanta ta ta hiyan nan fa tukunna nau'uka nau'uka ne fa ba iya nau'in da muka sani bane wa kuma asalin ta hiyan nan attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi as-salawatu lillahi akwai wannan nau'in wanda in ka zo maimakon at-tayyibatu salawatu lillahi ba ana hadewa ba to ana so nan kuma a nau'in wannan ana so ka raba at-tayyibatu lillahi as-salawatu lillahi akwai maimakon assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sai ka ce assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bayan kayi wannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kai abubuwa guda uku abu na farko ka yi salati ga annabi salatin nan kuma ibrahimi za ka yi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد bayan kayi wannan sai kuma ka nemi tsari daga abubuwa guda nawa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati masiih ad-dajjal ko bayan kayi wannan sannan sai kuma ka roki abin da kake bukata a gurin Allah to shikenan yanzu mu kaddara zaka bude kofar roƙon Allah ne mai yawa zaka jima a tafiyar ko ba zaka jima ba to akalla idan kawai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar cewa kawai zaka faɗa kayi tahiya kayi salati ga annabi ka roki Allah daga tsarin abubuwa guda hudu sannan kayi wannan addu'a ta neman kana buƙatar budin duniya da lahira dan Allah jama'a za a jima'a tahiyar nan ko ba za a jima ba za a jima to idan liman ya dabbaka wannan sai ku ce ya matsa muku jama'a mu ji tsoron Allah mana mu faɗa wa junanmu gaskiya mana in ya ɗabbaka wannan ya matsa kai ba a so ka ɗabbaka wannan ne ana so ka ɗabbaka to yana da kyau liman ya ji tsoron Allah ya gyara abin da ya san in yayi zai gallabi mamu ku kuma mamu ku ji tsoron Allah in dai kuna so ibadar ta karɓu kuma buƙatar da ake buƙata don ita ta karɓu to a bar liman ya ɗabbaka sunnar manzan Allah kai ma kai ƙoƙari ka ɗabbaka shi yasa za ka ga kuma wanda ke kokarin ɗabbaka wannan sunnonin shi kuma idan ya bi liman sallah sai ya ga liman yana gaggawa saboda shi ma yana kokarin ɗabbaka waɗannan sunnonin kuma ka ga ba zai yiwu a ce sallan nan kai kaɗai za ka dinga yi ba domin idan ka ce kai kaɗai za ka dinga idan ka ɗabbaka wannan sallan abin nan sunnonin to kuma ina matsalar bin jam'i ita kuma ya za a kare da ita wanda annabi ya ce na kusa in sa wani ya ja sallah ni kuma in ɗauki bakin wuta in shiga gari duk gidan da na samu mai gidan yana ciki ana sallah a masallaci in banka wa gidan wuta gaba ke ɗayan konafi da shi da mutanen gidan da dukiyar gidan gaba ɗaya da wannan hadisin malamai suka ce fitowa sallar jam'i wajibi ce dole ce ba zaɓi ba ne dole ne suka ce dama alwajibu ma yu'aqabu tarikuhu wa yusabu ala fa'ilihi abin da idan ka yi shi za a baka lada in ka bari za a ɗanɗana ma mugunyar azaba tun daga nan duniya har lahira jama'a kuna fahimtar magana so gaskiyar magana idan abin nan za a yi addinin za a yi da gaske to dole sai mun dubi wasu kusakurai mun gyara mu masu jagoranci mu gyara namu kusakuran jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko wasu kuma mamu su kuma su gyara nasu domin yau an wayi gari wai su mamu ba sa laifi sai dai liman liman yana laifi amma ba mu ba sa yi ma mu ba sa yi yanzu bari ɗauko wata matsala tare da cewa wannan matsalar da zan ɗauko matsala ce wacce take tana da babi a musulunci tana da kuma mahanga a ciki na kuna nuna mu lokaci ya yi ku to mu bari he sati mai zuwa wannan babin zan ɗauko idan yana da tsayi gaskiya in na ɗauko yanzu za mu ƙara jan lokaci a kayi lokaci ya ƙure za mu dakata a nan za mu tashi wa ya jaharu aidan biha aidan fi salatul juma'ati wal idai sannan mu tashi gaba ta gaba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh